الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن هذا الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki mai albarka da cikin wannan sura suratul kafi a wannan masallaci mai albarka wanda ke kofar gida mai girma sarkin damban mun ga inda allah maɗaukakin sarki ya ba mu bayani dangane da wato kenan yadda ta kaya tsakanin musa alaihissalatu wassalam da khidir da tambayoyin da ya yi mun ga kuma dalilin da ya sa aka cuso wannan kissa din saboda yahudawa sun ba da satar ansa a mushrikai don a kure annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi bai ba da ansa ba an sabata zo ba har bayan wato kenan kwana goma sha biyar wanda wannan ma malamai suka ce yana daga cikin abubuwan da suke da tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama akan wato kenan amana domin da aka zo aka tambaye shi da wato kenan akwai wasa a cikin lamarinsa ba zai jira har kwana goma sha biyar dinnan bai da ansa ba zai yi kirkiran ansa ya fada amma bai fada ba kuma Allah madaukakin sarki ya bayar shaida akan wannan yace wa ta kawwala alaina ba'd al-aqawili la akadna minhu bil walayni saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam baya fadan abinda ba Allah ne ya aiko shi ba zai jira har sai da ansa ta zo ta to sai aka sako ko musu wannan kissa cewa shi yana jiran Allah ya bada ansa ga Musa alaihi salatu wasallam a matsayin sa na annabinku wanda kuke ta'asi da shi shi kuma an tura shi gurin wani mutum ya je ya tambaya akan abin da shi ma bai da ilimi a kai don haka ba komai bane wannan lamari duk da cewa ba kaskanci ne ga annabi musa alaihi salatu wassalam ba amma dai kamar hannunka mai saddawa ta kenan aka musu bayan wannan kisa ta gama sai kuma an san su ta uku a cikin tambayensu sun tambaye sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ku ce ya gaya muku wane ne arrahal wani wanda ake kirasa mai yawan tafiya wanda ya je gabashin duniya ya je wato kenan yammacinta don haka sai allah maɗaukakin sarki ba shi ansa ya ce bismillahi rahman rahim wa ya naka an dilkar ne ya muhammad suna tambayanka wato kenan akan wato kenan zulkar ne ne ya naka an zulkar ne suna tambayanka kaga ya zo da fi'ili mudari'i kusan duka gudun da ake yawanci tambaye ma annabi sallallahu alaihi wasallam gurare da yawa a cikin alkur'ani za ka ga ya zo da ya salunaka ya salunaka ya salunaka idan allah maɗaukakin sarki ce za su tambaye ka akan abu kaza to in allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya bada amsar a lokacin ko kuma a juyar da su zuwa ga wani abin da yake yafi alkhairi a gare su yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbika ga sai aka kai da su zuwa ga wani abin da yake shi yafi alkhairi su bance shi a daidai wannan lokacin amma an ce a guri akwai guri daya wanda ya zo da wato kenan fi'ili ma bi idza sa'alaka ibadi anni to idan ya zo da haka ansa za ta zo dole ayo anan ma'anan wannan shine kenan a gaba ne za su tambaye ka ba yanzu ba idan sun tambaye ka to ka ce kaza amma kuma in su suka tambaya Allah ba da kuke zargi ya gara mai bashi ansa a lokacin wanda suke bukatar ko kuma wato kenan a karkatar da su zuwa ga abin da yake yafi muhimmanci su tambaye shi akan a wani lokacin da ba su tambaye shi ba to yanzu Allah ba da kuke zargi ce suna tambayan ka dangane da wato kenan zilkarne ne wani mutum ne bawan Allah salihi da ake kiransa zilkarne ne karnu shine kaho ko karne fa kafo guda biyu don haka wannan mutumi ana masa lakabi da wannan zulkarne ne da larabci suna kiransa iskandari saboda haka abin me yasa aka sa masa haka wasu suka ce yana da kambe irin na sarakuna da da ake saka wannan wanda yake da kafo alamun kafo guda biyu shi yasa ake ce masa mai kafo guda biyu wasu kuma suka ce a'a halittansa ne kansa Allah ya fitar masa da kafo ta nan da kafo ta nan shi yasa ake ce masa zulkarni kai na ake ce wa wannan sahabi zuliye da yi saboda hannunsa daya wato kenan ya fi daya wato kenan tsawo wasu kuma suka ce a'a ai rawanin da yake daurawa ne ba kambe ba ne rawanin ne sai ya zama yana da kafo guda biyu kamar yadda muke ga sarakunan mu na gargajiya suna daurawa wani lokaci ga rawani guda daya wani lokaci ga rawani guda biyu to wannan shine dalilin da yasa ake ce masa zulkarnain sai zama zulkarnaini ba asalin sunansa bane da haka yana da wani suna daban shi da wasu ke ce wasa iskandar da sauransu lukman wa iskandari laisa anbiya ko fi arjihil aqwali lakin auliya to wani iskandar ne iskandar din akwai wani iskandar da aka yi yance iskandar da da turanci sai suke ce alexandra a turance akwai alexandra the great al-iskandar al-akbar to wannan shi ma ya yi yaƙi ya ci kasashe kusan mafi yawa na duniya a wancan lokacin da haka wasu suka ce wannan iskandar ɗin shi ne watakinan ƙur'ani yake magana watakinan a kansa amma shi mutumin magdoniya ne da haka suke kiransa al-iskandar al-magdoniya shi kuma ba musulmi ba ne ta haka kaga ke da zai wuya a ce shi ne qur'ani yake magana a kansa don haka iskandar wannan da ake magana a kansa wani iskandar ne wanda yake salihin bawan allah mutumin kirki wanda allah maɗaukakin sarki ya ba shi fawa ya yi yawo a duniya ya mallaki duniya ya kuma gina ta a kan tsari irin na adalci wanda a cikin wannan kista da ta ƙur'ani yake bamu dangane da shi za mu koyi abubuwa da yawa na administration abubuwan da ya kamata ce watakin harkar mulki ta tafi da shi kuma sai malamai suke cewa babu abin da ya fi wato kenan mutunci da girmamawa da ɗaukakawa kamar a ce mutum ya aikin salihanshi allah da kansa ya ba da labarin mutumin ya ambaci sunansa kuma al'alkur'ani sunan nasa ya zama wato kenan da tarihinsa yawon su kuma ta hanyar wato kenan alkur'anin da kullum a duniya babu lokacin da ba za a karanta shi ba a yanzu da muke karatu na muna cewa ya salo daga an zalkarnai a duniyar nan allah ya san kaɗai mutane da suke karanta wa ya salo daga an zalkarnai babu dare babu rana don haka kenan allah madaukakin sarki ya mutunta wannan bawa nasa salihi da ya kawo sunansa a cikin alkur'ani ko suna wato kenan kwalo-kwalo ko kuma da ya kawo lakabinsa wanda za a iya gane shi a bambance shi da wani wanda ba shi ba kaga duk yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya ne Allah madaukaki sarki ya ambaci sunan sa kwalo-kwalo wannan shi ne ake kiransa zaidu ko zaidu bin zaidu bin sabit ko azar zaidu bin harith zaidu bin harith ya kasance wato kenan suna tafiya a jeji da shi da babansa da mahaifinsa aka zo aka musu farmaki sauran suka tsere shi aka kama shi ya zama bawa da karfi aka ji aka sai da shi aka kawo shi har ya zo makka aka sai da shi a nana khadija a nana khadija ta saye shi a bawa da ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ta bashi shi kuma da suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce na yanta ka da ya yanta shi shi sai suka zauna tare da shi har ma wato kenan zama ya yi daɗin da wata rana iyayensa daga yaman suka ji labari cewa ai ɗansu zaidu yana makka suka tafi makka suka zo su suka ji an ce ai ga mai gidansa suka je gudu annabi sallallahu suka nemi alfarma a basu dan su za su tafi da shi sai ce eh to na farko dai yana yan tashi dani na biyu ba zan iya tilasta masa ba amma ku je ku bashi labzabi in ya yarda bi ku shikenan dan ku ne amma in bai yarda zai tafi babbara ba ku raba ni da shi ba saboda ka sai suka zo suka tambaye shi sai ce a'a shi ba zai iya hakuri ba ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk magana da muke tun wahayi bai zo ba ba saukar da masa annabci a matsayinsa na annabi ba suka ce zaidu kalli wannan mutumin ubanka ne fa yake na gane shi wannan fakanin babanka ne yake na gane su duka ba za ka tafi tare da mu ba ya ce eh ba zan tafi tare da ku saboda zama da nake da wannan ba Allah na amana ne ya rike ni rikon da kowa ya mai irin wannan rikon ya biya mun haƙƙi a rayuwa ba na so da dabbure shi kuma sai magana ta musu daɗi da haka sai suka ce yake da sun kyale shi suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam godiya suka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji daɗin wannan zaɓin sa da sai ya kama hannu sai tafi ɗakin Ka'aba yace ya ma'ashar Quraysh ishhadu anna zaidan minni aw zaidan ibni yarithni wa arithuhu ku zama shaida daga yau zaid ya zama dana in ya mutu zan gaje shi in ya mutu kuma in ya mutu zan gaje shi in na mutu shi kuma zai gaje ni da haka daga nan sai ake ce masa zaid bin muhammad haka har Allah madaukakin sarki ya yi mu sharewa wannan tabi'a a cikin alqur'ani sannan sai yake cewa ud'uhum li abaihim yawa daga ba aka ce kurka kira su da iyayensu kowa a manna shi da ubansa sai koma da tashi daga zaid bin muhammad sai koma wa dikinan zaid bin bin haritha saboda aka kaga kenan yanzu shi ma an ambaci sunansa a cikin alkur'ani duk inda ka karanta alkur'ani saboda mutuncin da karamcin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah madaukakin sarki ya bashi wannan karamci Allahu ta'ala ala to yanzu zulkarnain Allah madaukakin sarki ya mutunta shi ko a haka ta saya ko wa yasalunaka an zulkarnain qursa adlu alaikum ya zikra ka gaya musu zan karanta muku labarinsa zikra shine wato kenan ambatonsa kenan ko zan ba ku labarin halin da wato kenan yake ciki illa iyaka sai ce minhu ai wato kenan ba'da minhu qur'ani zai ba da dan kadan daga cikin tarihin zulkarni da wato kenan ba zai kawo tarihin tunda alqur'ani ba littafin tarihi bane amma yana ishara akan abubuwa na tarihi ba a daukar tarihi tun daga farko har karshe kai shi amma yakan ishara musamman wuraren da za a iya daukan wa'azi da wato kenan izina a kansu don haka allah maɗaukakin sarki ce ku kwantar da hankalinku za mu ba ku labari dangane da wato kenan shi abin nan zikir musancin zai iya zama ambato zai iya zama ɗaukaka wala ita na bi zikirihim famu an zikirihim ma'uridun ko wal qur'ani bi zikir da sauransu zikir yana da ma'anoni da yawa to amma a nan tarihi ke nufi da sannu zan ba ku labarin tarihin zulkarnaini insha Allah ta'ala don guje inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa
Allah madaukaki sarki ce inna makanna lahu fil ardi mu mun tabbatar da shi a ban kasa ai wato kenan makanna lahu muqawamat ko kullum mukawamat mun ba shi duk abin da suke primary need na tafiyar da mulki da kuma wata kenan rayuwa shi ne wata kenan in an ce shi ne kace kuma ka ce a turanci ka ce mun yi establishment ɗinsa mun ba shi duk wani abin da yake bukata wanda zai tafiyar da wato kenan komai a rayuwa yake so Allah madaukakin sarki ya bashi ma'ana Allah madaukakin sarki sayyara lahul asbab ya sauke masa dukkan sababi duk abin da ya sa a rayuwarsa zai yi to Allah madaukakin sarki yakan bashi duk abin da zai taimaka masa to haka shi yasa da ya tashi yawo gabashin duniya da yammacin duniya da duk inda ya je shi duk inda ya je sai nasara ce take tare da shi wannan kwa da koyi ba sai kyakkyawar niyya da take tattare da shi da adalci da yake cikin zuciyarsa da kuma tauhidi da karfi mai karfi a cikin zuciyarsa da kuma fahimta ke nake kyawun niyya a cikin lamarinsa da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya shiga cikin lamarinsa sai ya hore masa wato kenan ko menene bil ardi a ban kasa wa atina bi kulli shay'in sababan mun bashi sababin komi okay yana so ya je shi makka eh a yau eh Allah sai bashi sababin da zai dauke shi ya kai shi makka wannan gari ne na arna ko ana son a yake su don a cusa musu musulunci allah maɗaukakin take zai bashi duk wani sababin da zai bashi nasara akan wato kenan wannan a wani aiki yake so yana so ya gina katanga ne allah maɗaukakin sarki zai kawo masa dalilin da zai yi wannan abu duk abin da yake so ya yi a rayuwa allah maɗaukakin sarki ce na bashi sababin wannan ɗin shine an bashi sila wadda za ta kai shi a cikin sauki zai je wannan abu kaga yanzu abubuwa da yawa muna son mu sai ya gagara ko yawa muna son mai abu kaza amma kana ji kana gani ba zai ba zai yiwu ba dolan ka ka hakura wani lokaci ko ka kai matsayin gwamna wani abin kana ji kana gani dole wallahi haka za ka haƙura ka bar shi ba zai yiwu ba kai wani lokaci ko ka kai matsayin shugaban kasa za ka iya kaiwa matsayin shugaban kasa yanzu shugaban kasan mun nan ai ya so ya yaki da Niger kuma ya yi azama akan wannan amma dole yana ji yana gani haƙura baban gida ya so ya ce shekara tara ya ƙara koda kwana tara akan shekara tara ta yadda zai wuce wato kinan shekarun yakubu gowon ya zama shine longest serving president a nigeria amma bai yi ba da pressure ta yawa a shekara takwas dole sai yana ji wato kenan ya hakura ya sauka kuma ya bada mulki da niyan zai dawo kuma yana ji yana gani dole dawar bata yi ba to saboda haka dan adam zai iya samu wato yana wannan gajiyawa amma kaga zulkar ne ne Allah ba da kai tarki a cikin rahamarsa sai hore masa sababin komai in ka ga bai yi abu ba to bai yi niyansa ba bai yi azama a kansa ba sai dai in abin da baya yiwuwa to masha Allah فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين هنيئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
الله ملك كذلك يتوى فاتبع سببا كوكو فأتبع سببا shi ke da sai ya bi wannan sababi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi a wajen da'awa da yaɗa addinin musulunci saboda haka ya dinga tafiya yana bi gari-gari yana cinsu da yaki yana kafa musulunci gari-gari yana cinsu da yaki yana kafa musu kamar da shehu usman ya faro tun daga wata kenan zamfara tafiya yake har sai da je ilorin ya ci wannan gari ya kafa musulunci ya ba da tuta ya ci wannan gari ya kafa musulunci ya ba da tuta har karkarar mun nan ko ga tuta a misau ta shehu usman dan fodiyo ga tuta a katabu ta shehu usman dan fodiyo da sauransu ko yau ba to hakan nan ya dinga bi gombe bauchi ina ne duk inda ya je in ya ci da yaki sai ya ɗauki almajirinsa sai ya zauna da shi ya bashi shine sarkin gari shine limamin gari shine alkalin gari kuma ya kafa masa tuta ta musulunci aka fashe usman dan kudi a kasar nan Allah saka masa da alkhairi yakin sa sai da ya tafi jihadin sai da jihar ilori sai Allah madaukakin sarki ya karbi kwanan sa sai zama kuma ba a samu waɗanda suka ci gaba da wato kenan abin da ba sai zama musulunci ya isa Lagos amma ta hanya wato kenan ɗaiɗaikun mutane shi yasa zaka yi musulunci a Lagos akwai shi dai amma kuma jigari jigari to hakan nan shi ma ya bi jihadi yake yi tabbatar da musulunci yake yi hatta idza balaga magriba shamsi har sai da je inda rana wato kenan take faduwa inda rana take faduwa abinda malamai suka yi bayani musamman malamai mu na wannan zamanin shine cewa inda rana take faduwa a idan mai kallo wato kenan faduwar nata a idan mai kallo ne saboda me bincike ya tabbatar cewa duk inda kake kake tsammanin rana za ta fadi to sai ka ga a gurin wayan su ko suna hangenta za ta faɗi a gaba amma in ka tsaya a inda kake daidai lokacin da za ka ga ta faɗin nan waje da hata garin fi ainihin hamiyatin za ka ga ka same ta kamar tana faɗuwa ne wato kenan a cikin kwari ainihin na ruwa kenan kwari na ruwa wanda ke hamiyatin na wato kenan a yunku ko laka da ake cewa hama'in masnun da Allah ya bada kudin darki ya hanci annabi Adam ya ce min hama'in masnun ko idan aka cako ba kasa aka zuba mata ruwa aka batta da ruwan nan zaka ga ta rube ta yi wato kenan baki daga daidai lokacin da rana za ta fadi kai sai ka kamani tana tsunduma ne wato kenan a cikin kogi ai daga inda kake ne daga inda kake kene wannan kuma zahiri ya tabbatar da wannan ta fada ta mamaki a ce ai gashi gashi yanzu abin da yake tabbacacce shine babu lokacin da za a ce yau ga rana ta fadi wanda ya tabbata zahiri haka ne saboda yanzu haka nan da muke da lannan ko yanzu haka akwai wanda gari ya waye musu kuma yanzu haka akwai wanda suke so ba su sallar magariba ba akwai kuma wanda yanzu sun yi bacci sosai saboda haka babu lokacin da face akwai mutane da rana kuma babu lokaci face akwai mutane da daddare don haka kenan yanzu idan kai ranar ta faɗi a gabanka a inda kake to shi kenan kai rana wata kenan ta faɗi maka kamar yadda aka ce ogbat bin nafi al'ansari ya shigo cikin afirka ya tafi har morocco ya je tsaya bakin teku ya ce duniya ta gari a nan ya ce allah ya sani wallahi da na san in an tsallaka kogin nan yamma kenan ko in an tsallaka kogin nan za a samu mutane allah sai na ji na kai musu addinin musulunci kaga allah maɗaukaki sarki bai kadara ba da a lokacin tun a lokacin ya kai musulunci america kaga da mun huta da wannan matsalar to ba haka allah maɗaukaki sarki da zai zuma da america ta zama wani sharri amma iyaka ilimin ogoti bin nafi a daidai wani lokaci shine da yaje bakin teku dauna teku kan a nan har tun daga karshen afirka har amerika duk teku ne saboda haka sai ga duniya ta kare a iyaka na saboda haka sai aka koma baya aka shiga gaba da wato kenan aikin da aka saba to haka nan ne shi ma don haka ya je inda a iyaka hangensa rana ta fadi don haka abin da ya bashi a idansa a zahiri shine watakin ta fada a cikin ruwa ne a cikin kogi kogin nan kuma watakinin kamar na laka watakin wanda ke ba fari ne ba ruwan garo ba ne watakin na cakwabi ne to a nan ɗin inda ya je waje da inda haƙoman sai ya samu wasu mutane ya tafi mai yiwa la'ala ya irin yadda ogwati bin nafi lanzari ya je mai ko bakin ruwa ko wani abin da kawai gaban hangen illa ma sha Allah ne a nan rana ta faɗi kuma a nan wurin sai ya samu waɗansu mutane wanda su waɗannan mutanen ya zauna ya ɗauki ɗauniyan karantar da su da wa'azantar da su da nusar da su da karantar da su addinin musulunci tun da shi ne dama aikinsa da'awa ne ko da'i ne saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ke cewa kulna zalkar ne bayan ya kafa tantinsa a gurin ya kafa mulkinsa a gurin ya kafa tutarsa a gurin sai muka ce masa ya zargar na ne imma an tu'azziba ko dai ka azabtar da duk wanda ya kare dokar da ka kafa yanzu ba musulunci ya zo ba ba shari'a za a yi ba ga littafin Allah madaukakin sarki ga kuma dan sakon Allah madaukakin sarki a matsayin sa na mai da'awa to yanzu duk wanda ya tawaye ko dai ka azabtar da shi wa amma wa imma an tattake da fihim husna ko kuma kai musu alheri shine wato kidan ka bi da su ta hanya wadda yake mafi kyau ma'ana ka yi yafiya in aka kawo mutum ya zo don haka shi yasa aka ce to da ulin nasi al'ahakama bi kadari ma'a da su gwargwadon reaction na mutane akan addinin musulunci gwargwadon yadda za a samu su wato kenan hukunci tun da shi ai sarki ne ko kuma shugaban kasa ne ko kuma gwamna ne ta haka duk inda su irin wanda suke su ɗabi'arsu akwai doka in sun zo za su kafa doka ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ko don ita rayuwa idan babu doka ba za ta tafi ba yanzu ka je ka samu ƙasa wanda suke arna sun zurutun arna wanda ba san Allah ba sai da Allah ba su ma jin labarin Allah madaukakin suke akan tsarin kafircin su dole akwai wata dokar da za su dori kansu a kansu ta yadda tsarin nasu na kafircin nasu ba zai wargije ba idan kuma suka zama sun bar kansu babu doka ko to shi kenan abuwa lalacewa za su lalacewa za su da aka ce bin al'umuri bi addini masaluhat bayan tawallabe bil asharari tankalu dole ana son a gina al'amari wanda yake mai kyau sai da ahalin din wanda suka san addini za su ce ga yadda Allah madaukakin sarki yake so ga yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake so sai ka ga wato kenan tsari ya tafi mai kyau idan kuma ba haka ba asharar sai zama su ne suke shugabanci su kuma za su yi amfani da san zuciyarsu da san ransu da fahimta irin tasu to sai ga abubuwa wata kenan ba su tafi ba don haka sai daga cikin abubuwan da Allah maɗaukaki take lantartar da shi kamar yadda annabi sa ake cewa addaba ni rabbi ba san tadibi ubangiji na shi ya koya min ladabi da tsarin rayuwa da yadda zai tafi da abubuwa na kuma ya yi tsari wanda yake mai kyau to idan ya kafa doka wanda duk ya taka doka za a iya azartar da shi ko mana za a yi masa hukunci saboda in aka samu mutane sun fi karfin hukunci to ƙasa za ta lalace in dai aka samu wasu mutane sun fi karfin doka to ƙasa ba za ta ci gaba ba za ta lalace kuma wannan yana daga cikin abubuwan da wata kenan ƙasar mu na Najeriya muke fama da shi shi yasa zaka komai a tabarbare yake duk abin da aka ce za a yi to ba za a yi shi bisa ka'ida ba sai kawai a bisan zuciyar su shugabanni yanzu ɗauki misali gwamnati za ta ɗauki aiki a kan wato kenan za a ɗauki mutum dubu hudu a kan matsala kaza da haka wadu wanda yake da satifiket da akan wannan ya zo ya tandare kafin a buɗe portal da mutane za su cika already an riga an yi shortlist din mutum dubu hudu wayannan mutum dubu hudu za a yi shortlist din sun su sun cancanta ba su cancanta ba regardless of wannan wannan yanayi me yasa haka saboda ai za a ce kai ga 30 kai ga 40 kai ga kaza kai ba kaza kowa zai kawo nasa ne wanda sun cancanta ko ba su cancanta ba zai kawo nasa ne so by the time da za a zo a bude hotel ya'yan talakawa za su ta cikawa amma ruwan da su za a yi a wahar da su amma da an bi cancanta to za a yi aiki mai kyau idan aka kawo kowa san cewa ni wane ne ya kawo ni to in ya zo gurin aikin to ba zai muku aikin yadda ya kamata ba na farko la'alla bai da kwarewar aikin na biyu kuma la'alla shi na gani ya fi karfin wannan aikin kawai an yi ne kawai dai a sama masa wata kenan guducin abinci to in dai haka za a yi za a tafi to za ka ga abubuwa wata kenan ba za su abin nan ba don haka musulunci ya karantar da zulkarnaini cewa wanda ya taka doka a yi masa azaba in ko ba za a yi masa azaba ba to a kira shi a nusar da shi a nuna masa akuwa aka masa amma a ja kunnansa kar ga bai sake imma an tu'aziba bai ma an ta kiza fihim husna to muje قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
قال yake cewa bayan Allah madaukakin sarki ya nusa da shi wanda sai ya tara mutane a san balin nusu sai ke ga masa kuma kanin kamar yana isar musu da sakon Allah ne ko amma yanzu sai fitar da shi da sigar command da shi yake barwa umarni ne yake barwa jama'a ga addinin musulunci mun kawo kun karba ya mun karba ga dokokin musulunci kun ji eh mun ji to za mu kafa doka kowa ga yadda za a yadda ga yau ba mu yadda a sake kaza ba da yau ba mu yadda a sake kuma kowa ana son ya rika yin kaza da kaza sai ce amma man zalama duk wanda ya zalunci a cikin ku ma'anan zalunci a nan shine yake ta haddin shari'a ko ta hanyar ya cuci wani ko ta hanyar ya keta ka'idar wato kenan dokar shari'a ya je abin da shari'a ta hana to ba za a yi ba zai yi azuba masa ido ba domin shi azambo sha'umun duk inda aka yi zunubi wato kenan sha'umi ne zai affecting wani shi yasa aka ce idza kafiyatil ma'asi fala tadra illa sahiba idan sabon Allah ya buya mutum ya buye yake sabon Allah shi daga shi sai ubangiji sa ba wanda ya sani to yanzu shi shi kadai ne zai cutu amma idan mutum ya fito a fili yana sabon Allah zai affecting mutane da yawa domin akwai wadda su kuma hakan din zai burge su za su zama wata kinan influence akan wannan abu don haka shi yasa ba za a yadda ba dole a yi magana in ba a yi magana ba ba a hana ba to zai iya kawo matsala wata kinan domin zai zama yana ta yada mazhabarsa ne yana ta yada mazhabarsa kuma zai samu wanda za su koyi da shi me yasa kaga yanzu abubuwan da suka zo mana baki na addini wanda ba mu san su ba suka shigo da yake masu tsaurin ido ne suke shigo da shi sai abin sai daɗa ƙaruwa yake duk abin da bai daidai ba sai da ƙaruwa yake saboda mai masu tsauri ido ne don haka za su fito ba sa jin kunya za su fito za su bayyana ra'ayinsu ku da kuke kokarin kira kan hanya Allah kuna jin nauyin wasu abubuwan ba za ku yi magana akan wasu abubuwan ba don haka shi kenan sai ya zama wata kenan abin nan tunda ku nuna kirkin ba za ku yi wata wanda ba na kirkin ba za su su ko abin da za su zaba za su yada abin da suke abin nan don haka yake ce musu man zalama duk wanda ya zalunci ta hanyar bayyana ma'asi bayyana sabon Allah a fili ko cutan wani ko kuma yin abin da bai dace ba fa sawfa nu'azibu to zasan za mu masa azaba ma'ana za mu masa hukunci irin yadda ya dace don haka ba za mu kyale ba ko a turance cewa aka yi no crime should be left unpunished duk inda mutum ya laifi a hukunta shi domin hukunta shi shine yake tarewa wa'ansu a lokacin da aka yanke hannun mutum na farko da aka kama a jihar zamfara da sata a daidai wancan lokacin an ce an samu kudi dubu biyar na wancan lokacin sati guda a cikin kasuwa ba wanda ya zo ya kile a kasa ba wanda ya zo ya dauka kudi an jefar da shi ba wanda ya zo ya dauka ba wanda ya zo ya kile mutum ɗaya ne aka kama aka yanke hannunsu da an yanke mutum ishirin fa da kake tsammani saboda haka yin hukunci yana daga cikin abin da yake tarewa wa'yansu ana yi dan a tarewa ana tauna tsakuwa ne saboda aya wato gidan ta ji tsoro fasaufa na azibu su mai rada ila rubihi sannan bayan mun yi masa hukunci a nan gidan duniya zai koma zuwa ga ubangijinsa in bai tuba ba wa yi azibu azaban nukuran ubangiji zai masa azaba wata kina azaba wanda take a bar kyama za a sa shi a wuta za a azabtar da shi saboda me an nusar da shi a duniya yaƙi wato kenan nusuwa an ja kunnen su yaƙi an hukunta shi yaƙi saboda haka in ya ci gaba da wannan akida ya tafi da ita akan haka to Allah madaukakin sarki a ranar lahira zai masa abin nan wannan kuma an yi tazili da wannan ne saboda kar mutum ya je ya ɓuye ya rika yin saɓa ai ka ɓuye kai saɓan ma bai yi ba bai yi ba to mu je mana وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا
Allah baraka ta kace amma man amana amma wanda shi kuma ya imani yanzu ya ya ciza kenan ko to bari kuma ya hura yawwa haka dama addinin musulunci yake a little menene to the left a little to the right to yau saboda haka yanzu an tsawatar a nan bari kuma sassauta kar kowa abin nan ya tsorita wa amma man amana amma wanda ya imani wa amila salihan ya yi aiki aiki na gari me yasa kowane lokacin an yi maganar imani sai yi maganar aiki na gari saboda ai imani bai da wani amfani idan babu aiki na gari mutum ya yi imani ya yarda Allah ɗaya ne kuma ya daina shirka ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani ya yarda giya haram ne kuma ya je na sha ba ya amfani imani da haramci shan giya a gurinsa ya yarda zina haramun ce kuma ya je yana aikata babu amfanin imani don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani ko eh hina yazni wa huwa mu'min a lokacin da mazinaci yake zina ba imani ta tare da shi wala yashrabu kamra wala ya shirbu sharibu ko alkamra babu mashayin giya da zai sha giya hina ya shirbu ha a lokacin da yake shanta na huwa mumin wala ya sirku sariku babu mai satan da zai zo saci ka mutane hina ya sirak a lokacin da yake satan nan alhali kuma yana da imani saboda ai ba za su haɗu ba da imani da shan giya ba za su haɗu ba da imani da sata ba za su haɗu ba da imani da zina ba za su haɗu ba to saboda haka dole sai da an yi imani sai da aiki na wato kenan salihan aiki na gari aiki na gari kuma kace aiki wanda yake in kai aikin Allah zai karba me yasa zai karba na farko kai aiki da kana da imani na biyu kai aikin nan da kyakkyawar niyya dan Allah ka yi shi na uku kai aikin nan yanda aka ce ayi haka kai to kaga in kai irin wannan Allah madaukakin sarki ce ka aikata aiki na gari to duk wanda ya haka falahu jaza'anil husna yana da wato kenan sakamako wanda yake alhusna wanda yake mai kyau aya jaza'an hasan yana da sakamako wanda yake mai kyau ma'ana wannan shine Allah madaukakin sarki zai kyautata masa rayuwarsa a nan gidan duniya Allah zai mutunta shi zai bashi haiba zai bashi kwarjini zai bashi natsuwa a cikin zuciyarsa zai kara masa yaqini don aka ce al-imanu yazidu bi ziyadil a'mal wa yanqusu bi naqsiha ko aw bi nuqsaniha imani yana karuwa idan aikinka na alkhairi yana karuwa imani yana raguwa idan aikinka na alkhairi wato kenan yana raguwa don haka kenan yana imani sa yana karuwa Allah bada kuke sarki yana kara masa wato kenan aikin sa mai kyau yana karuwa Allah bada kuke sarki yana kara masa wato kenan imani sannan wa sanaqulu min amrina yusran haka ne to bayan Allah ya kyautata masa rayuwa mu kuma a gwamnatance in ji wato kenan zulkarnai ne za mu yi tafiyar da shi ta hanya wadda take mafi sauki a rayuwa yau saboda haka za mu kula da shi za mu abin aiki za a bashi mutuncinsa yadda ya dace a cikin al'umma za a girmama shi za a bashi duk wato kenan hakkinsa da ya dace hatta ko kuskure wani lokaci mukan gane kuskure zan haka sai a yafe masa a cikin abin da kace wa kwaltatul menene wafartattun shahidu mai mayu ta farko wafartattun min zi muru'atin athar min janibi shahidi mai mayu ta farko idan aka ce wannan mutum ne mai mutunci mai kwarjini sai aka samu a gaban kotu akwai a gaban alkali aka kawo shi yayi wani abu na kuskure min zi muru'atin mutumin da yake da mutunci yake da abin aka samu a rayuwa a matsayinsa na dan adam yayi kuskure ko a wajen shaida mai mayu ta farko yana daga cikin abin da ya fi alkali sai ya overlooking ba za a wata kenan tirsasa shi don wannan ba saboda me dama aiki na alkhairi yake wannan kuskure ne tuntubi ne yazo shi to Allah madaukakin sarki sai ya wata kenan suturta masa a wannan wurin sun ma'atba sababa ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا Allah maraukaki zai ke ce sun ma'atba sababan sannan zulkarnin sai sake yin amfani da damar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi sai ya sake wata tafiya yanzu nan ya yi yamma ko har sai da ya je inda yake ganin a nan rana take faduwa ta haka su ya dawo bayan ya kafa musulunci a gurin yan saura gabas ko daga inda yake don haka daga nan sunan shi ma sai ya rankaya ya yi gabas yana bi gari gari yana ci yana kafa musulunci yana kafa shari'a musulunci hakan ne yake yake nake hatta balaga matli ash-shamsi haka ne sai da je inda a tunaninsa rana take hudowa na baya take kenan iyaka tunaninsa ko lalla ya je bakin wani teku mai girman gaske saboda yanzu in ka tafi nan in ka je akwai inda zaka je ka ga teku kamin tafiyar shekara dubu kilomita dubu ko sama da dubu duk a cikin wato kenan ruwa ne yanzu kaga a daidai wannan lokacin tunanin mutane ci gaban yan adam bai kai su gano ina abubuwan don haka in ya tsaya a nan zai ga inda rana take bullowa wallahu ta'ala alam wajadaha sai ya samu ita ranan tatlu tana bullowa ne ala qaumin akan wa'insu mutanen da lam naj'alahu lahum min dun hasitar ba sanya mata wato da sitira tsakanin su da ita ranar ba ma'anan wannan wallahu ta'ala alam shine ya samu wa'insu mutanen da ba su da sutura haka suke yawo tsirara a daidai wani lokacin ai kaga shekarun da daman gaske a baya don haka a samu dan adam din da bai ci gaba ba al'umma guda suna yawo tsirara ba abin masu ba abin mamaki bane don haka kenan kaga yanzu talauci karshen talauci ya kare akan wayannan mutanen karshen talauci ya kare mutanen ko sutura ba su shi sun haifi yara haka yaran za su zauna don haka ma Allah madaukakin sarki a cikin rahamansa zai sa fatar jikinsu ta zama wata iri mai kaushi ta yadda za ta zama resistive against sanyi da kuma wato kenan zafi da kuma damina ruwan sama da zai ta daka su ba a wancan lokacin ba a wannan zamanin da muke cikin nan naga wani documentation da aka samu wasu mutane kuma na jin sila afirka mun nan ne eh eh to menene ake cewa documentation da Hausa eh eh eh na rubutaccen tarihi ko? rubutaccen tarihi rubutaccen tarihi na samu kaman awa guda ina kallon wannan abu me yake faruwa shine wata al'umma ne wadda suke haka suke yawo tsirara a afirka mannan ne kuma a wannan zamanin namu ba su da riga ba su da wando mazansu da matansu haka suke ba za kuma gida ba dakunan kirki sai da su dan yi wani dan rumfa su kafa gwafanni su dan dora a su abin nan inda suke kwanciya an nuna zaka ga ga mace ga namiji ga mace ga namiji ga yara ga mace ga yara haka suke ya haka suke amma turawa sun kutsa sun shiga cikin su domin sun turawa da suka je da suka je gurin su sune suka je gurin su suka suke daukan hoton duk abin da yake faruwa bature yana tare da su shi da suturansa su kuma suna yawo haka da babban sai ga mutum gemu sosai malam amma kuma tsirara a najeriya ne ba? a nan ne go? na ga a wajen najeriya ne ba kenan to kunja najeriya ne ba le? fakin dam ne go? har yanzu suna kusan canja? koma eh sun canja yanzu ko kuma har yanzu subhanallah to kaga yawa suna ba su dari bina sai a baka kudi ka je ka akwai masa kiristanci da boko shi kenan an fisge shi da kuma baka kudi ka je kai noma an sallame ka to kaga a wannan lokacin ana samun irin wannan ballantana wancan lokacin sau da aka ya san mutanen da ba mu samu sutura tsakaninsu da rana ba haka wato kenan suke raye don haka shi yasa mai da'awa kullum yana da aiki da yawa duk inda ya je shi yanzu kaga kiristoci sun zo da nan sun shiga cikinsu ‘ya'yansu sun sa su a makarantar boko idan za ka kwamfilin yaron ka bai je gona ba sai su baka kudi ka je ka ɗauki ‘yan haya su maka noma yara na farko su musu coci sun zama da su kiristoci kenan za su koya musu boko don su iya karanta bible ko shi kenan yanzu amina za su ba su sutura da za su saka don su ji daɗin zuwa tukinan coci kai kuma ka ƙarisa a haka to musulmi fa kaga akwai wato kenan aiki a kanmu wato kenan mai yawan gaske aiki akwai aiki mai yawa ba a nan a nan jihar Kano ma akwai irin wannan har yanzu ana samun irin wannan a jihar Kaduna ko kusa da Zariya na akwai wani garin da aka je aka musulantar da garin suka karbi musulunci gari gaba daya aka tabu ba sake dawowa ba sai da aka yi shekara biyu sai kiristoci sai suka zo sai suka sake kawo wani addini sai suka karba musulmi suka ji aikin da suka ya ɓaci suka gudu suka dawo ce to ya za a yi kun zo kun kawo mana addini ba ku zo kun koya mana ba garin sai ya rabu biyu wayannan suka tsaya kan alkawarin su na musulmi wayan su kuma suka karbi sabon alkawari to kaga duk irin wannan ana yana faruwa saboda haka ya je ya samu mutanen da ko hatta idza balaga matla ash-shamsi wajadaha tadlu ala qawamin lam naj'al lahum min duniha sitran mutanen da ba su da wata sutura tsakaninsu da rana zafinta da sanyin dare da kome da kome ya kare a kansu don haka ya zauna a kansu ya ci gaba da dawa har sai da ya musulunci da su kuma ya shirya da su akan hanya madaidaiciya Allah ce kazalika كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا
Allah madaukakin zarki ce kazalika kamar hakan din da hakan din ya faru yau yadda ya je gabashin duniya da yadda ya je yammacin duniya hakan nan ne Allah ce wakad a hadna bi maladaihi abin da yake gaba gare shi duk muna sane da shi muna kewaye da shi gaban kai kace wata gani duk abin da zulkarni da yake yi ilimin Allah madaukakin sarki yana kewaye da shi kubran a wajen wato kenan experience ko kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi experience da kwarewa wato kenan akan wato kenan duk abin da ya sa wato kenan a gaba gare shi wallahu ta'ala a'lam دام الجن ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين الصدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا
Allah madaukakin sarki akwai hikima da yake cewa ku yawo a ban kasa za ku ga abubuwan al'ajabi yanzu zulkarnain da yana zaune da hakan da ba za ta faru da shi ba amma da ya yawo sai ya gani shi yasa ke cewa na wai kifi mutum kifin rijiya ko na zaune bai ga gari ba na zaune bai ga gari za ka ga abubuwa ɗewa idan kana da ra'ayi mai tsanani to iyaka abubuwan da kake kalli a kallo a kansa ne ran da ka fita nesa sai ga wasu abubuwa ɗewa sun canja ta yadda dole ka sai ka haƙuri da wa'insu abubuwa kai ka canja rayuwarka saboda za ka ga abubuwa wadda suka fi ƙarfinka da wadda ka fi ƙarfinsu da wanda suke sabuwa baka ma san ta yadda za ka kama su makamansu ba yake da su ba a sababan sannan sai sake bin wani sababi da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya bashi mana sai ci gaba da azama yana tafiya wajen jihadi da yada addini musulunci hatta idza balaga baina saddai har sai da je tsakanin wato kenan duwatsu guda biyu saddu ainihin wato kenan kamar saddu ma'aruf ai mutanen ma'aruf lokacin da Allah ta laqad kana lil sab'in fi maskanihim aya janatan an yamin wa shimalin eh wannan abinda suka kafa suka yi tarkon ruwa din nan ana kiransa saddu ana kiran saddu ma'aruf to yanzu akwai wani guri guda biyu wannan saddu wannan saddu wasu malamai suka fassara shi da duwatsu da guda biyu babban dutse haka da wani babban dutse haka kuma sun dan haɗu ta wasu gurare sun ba da wani gurin da zai zama kaban wato kenan gurin da al'umma za su iya zama a tsakani sai zama saddu guda biyu sai zama waje da min dunihima kauman sai ya samu waɗansu mutane su kuma nan suka zo suka tare suka zauna a wannan gurin su kuma matsalarsu shine la ya kadu na kahuna kaula ba sa iya fahimtar kowace irin magana la'alla suna da yaransu da suke magana da shi shi zulkarnaini ne fasa jin nasa yaran da yaransu ba sa jin na zulkarnaini zulkarnaini kuma baya jin nasu don haka yanzu kaga communication za a iya samun matsala a nan wurin tunda ya faɗa ba za su gane ba in suka faɗa ba zai gane ba ko kuma yana iya yiwuwa kwata-kwata ma wato kenan ba su da yare haka suke yan dinkalin su haka ai lokacin stone age ne sadaka ba abin mamaki ba ne in an samu abubuwa irin wa'annan ƙur'ani dai ya nuna dai tsakaninsa da su akwai gab na fahimta saboda ba sa jin yarensa ba ya jin yarensu yanzu kaga aiki kenan ya mafi wanda ya samu a mashariki da wanda ya samu a magaribi ko sadaka yanzu aiki zai zanna ya yi dole na farko sai ya fahimtar da su dole na biyu sai ya karantar da su kuma ba zai haka ba sai ya san yarensu ya san ayyasi damuwarsu ya san yadda zai gamsar da su ko ta hanyar ishara don da yanzu an ce ishara ita ma kanta ilimi ne mai zaman kanta yana da dokoki yana da ka'idodi za ga in ana wa'azi wani mutum ya tsaya yana ta haka yana ta haka yana ta haka yana ta haka yana haka yana haka wanda duk ishara ne ana kiransa rumus kuma yare ne kuma yana magana kuma waɗanda aka yi domin su sun sani kuma suna fahimtar duk abin da yake faɗa to saboda haka da yanzu aiki ja ne ya zama wata kinan akan akan zulkarni la ya kadu na ya kawo na kaulan ko ba sa fahimtar magana don haka sai ya san yadda zai fahimtar da su yanzu da dabara ta rage ga mai abinan a tsarin mu na da'awa a addinin musulunci wani lokaci mutum yakan je ya samu abin da ya fi karfin tunaninsa don haka yanzu allah maɗaukakin sarki ya bashi wata jarabawa ta musamman yanzu abin da ake bukata shine ya zauna ya amfani da ilimin da allah ya bashi da basirar da allah ya bashi don ya overcoming wannan problem din ya zama to the advantage na musulunci yau saboda haka ba lalle ne kullum sai ka samu abin da ka karanta ba me yasa ake karanta da research method a makarantun boko saboda idan ka je ka samu wata matsalar da ba a koya maka a aji ba to ka san yadda ake yin research a yi bincike don a tabbatar da wannan abu ba ta lalle duk abin da ka dawo sai ka zo ka kace malam ya zan yi da wannan ba don ba lalle ne ka samu damar dawowan ba hausawa suna cewa soja malamin kansa ko yawwa idan aka karantar da kai a farar ground training ground da training institution aka gama karantar da kai da komai na yaki to aka ce bindigar ka ita ce uwarka ita ce ubanka in an filin yaki ta ku je ku samu wani abin da kwata-kwata kwamanda bai taba muku maganar sa ba ma ya za ku yi yanzu sai ka amfani da basiranka da iliminka da wata kenan kwakwalwarka to hakan nan ne yanzu ya samu wannan ketsin dole sai ya warware shi to mu je malam قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك كرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا
Allah maɗaukaki zai ce kalu sai suka ce masa ya zalkar ne ya kai zalkar ne sun fara magana ko ba su fara magana ba a kwana ɗaya ko a kwana biyu ko a wata uku ko a shekara kaga dai yanzu kenan sai da ya san yadda ya zauna ya san yadda ya aka kirkiri yaren da za a samu fahimta tsakaninsa da tsakaninsu kuma suka fahimce shi kuma suka sau jiki da shi kuma suka yadda da shi suka karbi wato kenan cewa eh shi mutum ne na kirki zai iya musu amfani don haka yanzu suna da damuwa sai suka zo suna gaya masa wato kenan damuwarsu lokacin masa ya zalkar ne ya kai zalkar ne don haka aikin da awa aiki ne wanda ke ja wallahi inna ya ajuja wa majuja lalle ya juju da ya majuju mu da hausa muke muke mun haka muke fada ko ya juju da majuju to musiduna fil ardi masu fasadi ne a ban kasa kaga yanzu mutanen nan ba musulmai bane ko ga dukkan alama amma yanzu kamar musulunci ya shiga cikin su tunda har sun gane aiki kaza fasadi ne aiki kaza ba fasadi bane amma ta yaya ta hanyar karantarwa wannan bawan Allah saboda ai duk inda zai tafi yakan tafi da tawaga ne yakan tafi da runduna in yaki ta kama a yaki yakan tafi kuma da malamai da dalibai in karantarwa ta kama a karantar in ya kama ya zauna shi da kansa ya zauna har sai an fahimta kamar yadda ya anan in ta kama ya ajiye ɗalibinsa a gurin ko ya ajiye wani malami a cikin malaman da yake tare da su a gurin hakan nan za a yi sai an yi da sakon Allah maɗaukakin sarki to yanzu sun gane sun kuma fahimta sun kuma yadda da duk abin da yake faɗa don haka sa su kawo complaint ɗinsa lalle ya juje da majudu mabarnata ne a ban kasa fal na ja'ala laka harajan yanzu za mu iya sa maka haraji ma'ana mu tara maka kudi mu tara maka dukiya mu baka da sharaɗin an taja albainana wa bain an taja ala ka sanya tsakaninmu da tsakanin saddan wani abin da wato kenan zai cingance tsakaninmu sa wani abu ya tare tsakaninmu da su ka sa sadd wani abu da zai zo tare ko ma menene shi ai ma'ana hijaban yasturu bainana wa bainahum kenan akwai wata halatta da ake ce mata ya juju da majuju kuma ya juji da majujin nan suna kusa da shi don haka sukan zo su musu barna ko ai ko a cikin abin da bakan dami aka ce ya juji wa majuji suna zuwa yan ƙanana da manyan kunnuwa masu barna ne bayan ƙasa in sun gabaji gari sai ya cira ta haka kuma yadda an inga su a cikin alamomin tashin alkiyama masu zuwa ta haka hadisai ma sun tabbatar cewa daga cikin alamar tashin alkiyama akwai abubuwa guda goma da ake kira su alamatu sa'a al-kubra su su goma ne alamomin tashin alkiyama manya-manya akwai kanana suna da yawa amma goma nan manya ne su kuma in sun zo in ɗayan su ya bayyana to zaka ga ɗaya biyo baya zaka ga ɗaya biyo baya da wuri suke ta bin junan su to ɗaya daga cikin su shine bayyana ya juju da majuju saboda ka za su bayyana idan kuma suka bayyana ko to shikenan kaga duniya ta kusan karewa kenan Allah madaukakin sarki ya riga abin nan ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana ranar lahira wato kenan za a sa in tsaiwa ta tsaiwa azaba ta azaba har ka ji kafir yana cewa rabbi arhimni arhamni ko walau ilan nari Allah ka ji kaina ko tammani akai ni saboda azaba ta yi azaba ta haka yanzu koma mai zai fada to idan wannan lokacin ya kai tsanani ya tsanani sai a ce to ina adam ya zo ina shaidan zo a zo a yi hukunci kawai shi kenan magana ta mutu dan aljanna tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta adam zai ce yawo bangiji a cikin nawa zan ɗabi nawa sai ce masa a cikin duk mutum dubu ka ɗauki daya ɗari tara da cis'in da tara shaidan ya ibe su saboda haka wannan magana za ta daga hankalin annabi adam sosai a cikin 'ya'yanka ka ɗauki guda ɗaya mai kirki shaidan ya zo ya ibe ɗari tara da cis'in da tara ya wuta da su sai a sake kawo mutum dubu sai ka ɗauki ɗaya ka tafi da shi aljanna shi ya ɗari tara da cis'in da tara ya wuta da su haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bayar wannan labarin sai zan hankalin sahabbai ya tashi ya tashi ya tashi sosai suka gigice suka rasa yadda za su shi da kansa ya fahimci cewa hankalinsu ya tashi bayan ya shiga ya fito ce musu kai hakuri ai akwai ya juju da maju suna nan da yawa birjin idan aka dauki daya cikin ku sai a dauki 999 a cikin ya juju da maju sai a kai su wuta su ma mutane ne su ma kuma jikokin adamu alaihi salatu wassalam amma dai sun fita a cikin wani yanayi da suka fita a siffa kamar ta mutane suka zama wato kenan masu dai saboda haka ku da kwantar da hankali tuzo wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankalin sahabbansa suka samu suka danna su amma in ba haka ba kaga da matsala yanzu ko a cikin masallacin da aka zo aka tare mu aka ce eh mutum daya zai tafi aljanna 990 wane ne zai tsammani shi ne guda ɗaya kaga akwai matsala kenan akwai matsala to saboda haka take ce za mu sanya maka abinin ka sa tsakaninmu da su ka sa gini wato don ka tare mana tsakaninmu da su to mu je قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما
to anan Allah maɗaukakin take zai nuna mana kaɗan daga cikin wata kenan kibra ta a zulkar ne ne mutane sun ce za su yi contribution su tara kuɗi ko don ya taya su aiki a sa jamaki tsakaninsu kala sai yake ce musu a'a ba sai kun tara kuɗi ba ma makani fi rabi khair abinda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar min da shi na mulki da abun hannuna wato kenan ya fi alkhairi ya fi alkhairi mun fahimci wannan ba mu gani fihi rabbi khair mana Allah madaukakin sarki ya bani abinda yake fiye da naku to amma a matsayinsa na administrator aka ce wai wata formula ta laraba suka ce wai ya suka ce wai menene da ce latu ɗin ja'i'a sama katan lakin allimhu kaifa ko ya tsadu sama ka kada ka ba mai wace kifi amma ka koya masa yadda ake kamowa kifi idan in ka bashi kifi yau ya ce gobe ka bashi kifi ya ce jibi ka ce zauna ya zama sa kawai na jira kullum ka ta kawo masa kifi yanzu ka kashe masa zuciyarsa amma in ka bashi koma da kugi ya kashe masa ga inda ake kamowa kifi ya je ya kamo gobe ya je kamo sai ya dauki dauniyar kansa da kansa don haka ba a son gwamnati ta kirkiri wani program din da zai sa mutane a cikin wani yanayin da sai dai a zo a dauka a basu su ci a dauka a basu wanda ɗaya daga cikin ayyukan da ngo suke yi musamman a jihar borno da jihar wato kidan yobe din nan a ji a samu wasu mutanen gari a ta kawo musu kudi a ta kawo musu wato abin a cewa ngo zai taimako ake to kashe zuciyar mutane ake kwata sai zama sun zama wato kidan so reluctant sun zama sun kashe zuciyarsu sun zama sun manu kawai jira suke a musu haka duk sai su dauki bari mu ga ba da gajere misali kar mu tafi jihar borno a wannan jiha tamu a daidai lokacin gwamnatin malam isa akwai taimako da ake kawowa wanda ya sa wasu daga cikin mutane sun watsar da sana'arsu musamman miskinai da ake taimaka su sun watsar da sana'ar jira kawai suke gwamnati ta kawo da malam isa ya tafi ba gwamnati ba ta kawo sai suka zama a cikin halin kakani kai wasu su suka suka kuma bara da sauransu amma da an koyar da su yadda za su rika nema wa kansu to da shi fi alkhairi don haka yanzu da ya yi nufin ba zai karbi kudinsu ba wanda ya nuna musu cewa musulunci da adalci a cikinsa to amma duk da haka kuma bai bar su ya ce bari ya musu komai da komai ba sai ya ce mama kan nufi hira bai kai abinda ubangiji na ya bani akan wannan lamari ya fi abin da za ku tara min alkhairi amma ba ban wakiya da ku ba fa ino ne bi kowace yanzu yadda za a ku zo ku taimaka min da karfin ku gwamnati za ta ba da kudin amma kuma lebo yana gurin ku sau da aka za su so su a yi aiki kaza a yi aiki kaza abin da ya fi bukaci na kudi sai gwani ta fitar da kudi sai a je a nemo shi a zo a yi sai zama wata kenan bai ba su suka zama babu zuciya ba bai kuma takura musu a kan kudinsu ba kudinsu su je su yi amfani shi sai developin rayuwarsu amma in aiki ya taso duk abin da kudi yake bukata gwamnati za ta yi abin da karfi ake bukata kuma wato kenan su zo su yi saboda haka haka ya ce musu ko sauraka aini bi kowace ku taimaka min da wato kenan karfin jikinku da karfin hikimanku da karfin basirarku da dabarunku da duk abin da kuke da shi na wato kenan karfi in kuma haka aja albainakum wa bainakum radaman zan sa wato kenan radamu wato kenan a tsakanina da ku dan haka yanzu shi abin da ya shara zai musu ba saddu bane su suka ce saddu a gina katanga a tare shi kuma a hangensa shine idan aka yi katangar yana iya yiwuwa bayan wani lokaci kankani katangar ta lalace don haka radimu zai musu radimu kuma shine wato kenan a samo dutse a samo karfe karfin ma kala-kala a narkar da su a hada su su hadu a yi katangar da su min an yi hakan nan ta zama majika ture kenan ko ta zama majika ture don haka ne ce ni haka zan muku kaga ke na gwamnati mai adalci yanzu tunanin gwamnati har ya tsallaka tunaninsu su yanzu abin da suke bukata shine magani sha zu waraka yanzu ko yau mazauka shi kuma ya musu hangen shekara da shekaru masu yawan gaske kuma haka ya kamata ce gwamnati kullum tana da ta hange in ta yi abu da za ka ga gwamnatin turawa nan haka suke in sun yi abu to an wuce layinsa nan da shekara hamsin ba za a dawo kan wannan ba sai dai kuma a yi wani abu amma da ga kasar mu yadda ake yi shine za a yi abu bayan shekara uku ya rushe a sake dawowa kansa na ga ginin makaranta da aka wajen linta inda ya kamata a sa rodi wala sai aka sa tsiman garmaina tsiman garmaina ko bai fi kwana uku da suka wuce ba na ga wani masallaci masallaci da aka gina shi abin din lintar abin din wallahi sai aka yi shi babu rodina don haka yanzu haka ya faru a nan ƙauyen a garin nan nama kewayen garin nan nama ba eh yawwa to kaga yi saboda haka wannan kaga ba tunani ne wanda ke mai kyau ba yanzu abin da aka ya rushe kuma dole a sake komawa haka bayan shekara uku hudu ya lalace a sake dawo a sake saboda haka sai ga abin da ake kamar yadda yan fareti suke cewa mark time ai ta buga kafa a buɗe ai ta buga kafa da haka shekara da shekaru zamu an yi an rushe an yi an rushe wani lokaci ma da sunan renovation abin da yake mafi kyan za a zo a rusa shi a dora wani abu shi wannan ya yi shekara 27 ko 33 duk yana nan a ba sai za a rushe sai a sa wani abu sai a masa kyalkyali a masa fenti wallahi bayan shekara uku sai ka gan shi ya koma da matsala to ana samun irin wa'annan to to kaga wannan babu hangen ci gaba a cikin wata kinan rayuwa to irin wannan shine abinda zulkarnai ne yake karantar da mu cewa zan muku abin da yake permanent and pensionable har iya illa masha Allah kuma wannan abu da ya gina tun wancan lokacin har yanzu yana nan wallah har yanzu yana nan har yanzu yana nan ya tsara shi to kaga ai an wuce wannan layin kan ko sai dai kuma an samu wani kudi wani layi daban to mu je mala آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا
Allah madaukakin sarki ya ce sai shi wannan zalkarni ne ya ce musu atu ne zubar alhadidi ku je ku nemo mun rodi rodi wato kenan na bakin karfe kaga za a yi aikin da gaske kenan hatta idan sawa sai an zo an daidaita rodinan nan bayanin sadafai ne tsakanin wato kenan gefen guda biyu sadaf yana nufin wato kenan gefe tsakanin wannan gefen da tsakanin wannan gefen la Allah wa'anda suke masu harkar ginin kwalbati za su fi fahimtar wani abu a yi gini a nan a yi gini a nan sake kuma a zuba me ake kira kankare kankare da kuma ne irin da ake na abin din nan exactly irin abin da yake so yake nan ya sa tun da nan sadaf gefe ne na wannan saddaini din nan ma sadaf gefe ne ko yawa menene ayin da take cewa yasd fun din nan a ayin da take cewa menene menene yasd fun eh a cikin ayan a cikin alqur'ani wata aya ce take cewa eh yawa yawa to yasdifuna an ayatina ma ma'ana sa ayya miluna an hajaniban suna karkace gefe don haka gefe daya nan sadaf gefe daya kenan nan sadaf gefe daya to ya zama sadafai ne kenan ko da gefe wannan da gefe wannan an zo an sa wata kenan katanga a nan an gina ta an sa katanga a nan an gina ta ko shine ga dutsi a nan saddai ne kenan da muka yi magana ba wannan babban dutsi ne wannan ma babban dutsi ne to nan sai a yi katangar da za ta daga shi sama nan ma a katangar da za ta daga shi sai a zo kuma a zuba kankara a tsakiya mun fahimci wannan yau shi ne kisa to a zo a sa karafuna roduna na karafuna roduna na karafuna a tsakiya tukunna mun gane har sai an daidaita shi tsakanin wannan gefe da wannan gefe ya cike wato kenan da wato kenan karafuna ko yawwa kala sai ce musu kunfuku a fura masa wuta a fura masa wuta a fura masa wuta bayan an sa duwatsu an sa duwatsu an sa rodina dutse ɗin yin sha wahala zai iya narkewa sau da a cikin dutse ma akwai abu na karafuna hata ya zaji alakunar sai an sa ya yi jajiya wurin da wato kenan wuta ƙara sai ce sun su atuni ofirka alaihi kitar a kawo zan sa kuma a zuba masa wato kenan narkekiyar wato kenan dalma narkekiyar kofa waya ko irin abin da ake kan famfo na daɗin nan da shi wani mai ruwan kunu kan wannan kofa ne ko kofa kofa ba ne bronze ko a brass yawa brass to wannan karfen brass nan za a samu shi kuma a narkar da shi shi bai cika lankwashewa ba sai dai kare shi kuma karfe rodi yana iya lankwashewa to an hada su biyu an narka su an zo an manna su kuma a da duwatsu kuma har da in between an narkar da su an hada su ko sauraka wannan ba zai lankwashe ba wannan kuma kenan ba zai kare ba hakan nan za a dago shi sama haka sannan ta nan gefen da ta nan gefen shi wannan narkakkiyar brass din da aka zuba a ciki a tsakiyarsu ya ciccike wurin ya ciccike ko ina ya dago har sama illa ma sha Allah tun da karfe ne jikinsa santsi ne don haka tun da santsi ne ya juje da majin ba su iya kama kadangan nan su saho ba saboda ba zai kamu ba sannan ya yi sama illa ma sha Allah kuma ba za su iya tsallaka shi ba sauraka yanzu kenan tsakaninsu da ya juju an riga an sa katanga kenan wannan katangar mai karfin da ba za ta karyu ba sannan kuma ruwan sama ko wani abu ba zai lalata ta ba sannan kuma za su iya tsallako ta su zo kuma wata kenan su samu wa'annan mutanen ba da zo nan mutane ya musu aiki ko bai musu aiki ba na farko sun musulunta sun karbi addini kuma sun yadda shi mutumin kirki ne don haka sai musulunci ya nuna musu musulunci rahama ne a gare su kashin za a fitar da su akan hanyar kafirci kashin za a rufa musu asirin da abin da yake musu barazana yake za a ke halaka su sannan kuma an nusar da su wato kenan hanyar abin kullum haka ya kamata mu zama masu rahama wato kenan ga al'umma wannan shine abin da wato kenan ya karantar da su to mu jima nan fa masda'u ay yadharuhu wa masda'u lahu naqba wannan gini raddaman dinnan da ya so sun nemi saddan ko shi kuma ya musu radaman to wannan kankara da ya zuba musu a wannan lokacin Allah ya ce fa masu da'u su waɗannan ya juju da majudun ba za su iya an yi saru tsalle ko ta samansa ba duk kokarin su saboda in sun kama katangar santsi da ita ba za su iya abin nan ba da ya zama wato kenan very rough za su iya manuwa a jiki suna kama suna aka suna haka har su hau sama to amma ya zama slippery santsi ne da shi babu yadda za a yi su abin sannan kuma wa masu taɗa'u lahu na kaban ba za su iya huda shi ba kuma duk abin da za su kokarin huda shi kuma ba zai hudu ba da haka ba za su iya huda shi ba balle su bula su shiga gurin wayannan mutanen ba za su kuma iya tsallakowa ba balle za su tsallako su zo su same su su musu barna su tsallako su dawo don haka yanzu ya samu wato kenan hanya wadda ya shiga tsakanin su da wayannan ya juju da majuju Allah sauka don قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا Allah marabu zarki shi wannan zulkarne ne bayan ya musu wannan yanzu an kalli ya kwanta ko bai kwanta ba sai ce musu jama'a ku zo ku zo ku zo ku zo haza rahmatu min rabbi wannan fajin kai ne daga ubangiji na yanzu duk wannan aikin da ya musu da wannan wahalar bai yi alfahari cewa shine yayi ba ai ni iskandari ko ni zulkarnaini ko alexandra eh ai mu haka muke kaza kaza kaza kaza ya kafafa ya kafafa bai musu wannan ba yanzu za ga mutum ya aiki ma mutane a ce shi wanya achievement na gina makaranta kaza na gina kaza na gina kaza na muku kaza na taimaki marayu kaza na tona fanko a guri kaza na ana bragging da shi aga da ko ba ka ba eh ara ara dora a duda ko yanzu da yake duniya ba ba asiri eh amma shi da yake hadafinsa musulunci ne kuma Allah madaukakin sarki ya dogara gare shi don Allah ne ya bashi wannan yanzu bai manta da mai ni'imar ba shine Allah ya zama ya dauki ni'imar akan sai sai cusa hada rahmatun rabbi wannan rahama ce daga ubangiji na ubangiji ne ya muku rahama ya ji kanku ne dai kawai ya yi amfani da ni ne a janyin wannan kun fahimci wannan suka ce mun fahimta sai shi tuba ɗaya biyu idza ja'a wa'du rabbi duk lokacin da wato kenan alƙawarin ubangiji na zo kar ku dauka wannan din fa mana amban shi ne ne kamar da na faɗa daga ta a yana da lokacin sa in lokacin ubangiji na zo wannan karan kadangar da kuke ganin sa da alahu da ka wala Allah zai sa shi zama da digage tana da lokaci idan lokacin da za ta yi asfiyari in ta yi fari kuma za ta zo wani abu Allah zai kawo wani abu da zai zo ya rusa ta ya rugurguza ta wa kana wa rabbi hakan kuma alkawarin ubangiji na ya kasance alkawari ne wanda yake na gaskiya da haka tabbacacce ne hakan din za ta faru saboda haka kar mutum ya ji kuma shikenan shi sai har abada a ba haka bane dan bara ga ubangiji kar ku dan fara da katanga yawwa to minti biyu to minti biyu fa ibra mu iya shiga cikin aya ba ko to alhamdulillah eh bara mu iya shiga ba an sura minti biyu za mu tsaya hakan nan abinda muka faɗa daidai Allah ya rubuta sarki ya ba mu ladansa abu da muka kuskure Allah gane da muka kuskure Allah ba mu iko wani abin muna da tambaya